أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة شاء فقوة sha biyu zulhijja kenan shekara ta 1442 wanda ke yi daidai da 23 ga watan bakwai julai kenan ko shekara ta 2021 da izinin allah za mu ci gaba da wannan karatu na daura na gorin sallah kamar yadda allah ya samu ka faro allah kai muke neman taimakon kai mana arziki fada da aikata abin da ke shine daidai aka san haka kuma Allah kare mu wannan shine darasi na biyu a na biyar a cikin wannan littafi mai suna as-salsabil shafi a bayan mun ji akam da shafi idgam izhar da makamancin wannan ko matashiyan karatunmu na gaba shine babul izharul idgam babi akan izhar da idgami munasaban wannan babi da babin baya shine a babin baya an yi mana magana akan idgami da kuma karkasuwansa akwai mutamathalaini akwai mutakaribaini akwai mutajanisaini sai mutaba'idaini shi mutaba'idaini ana kawo shi ne kawai babin ilimi a san shi amma ba wai don a ɗabbaka idigami a kansa ba duk rawa sun yi tafaki izahari kawai za a yi babu kira'an da ake idigami to wannan babi ko malam ya buɗe ne domin yi mana bayani akan a idigami wanda ke sagir wanda kurrawa duk suka yi ittifaki galibi a kai mun san cewa idan aka samu mutamatsalani ko mutakaribani ko mutajanisani duk sun zo da wasu sila wannan ya zama kabir idan kuma na farko ya zo da sukun na biyu da wasali ya zama sagi abin nan sagir idan kuma na farko ya zama akasin na biyu ma'ana na farko ya zo da harka na biyu kuma ya zo da sukun ya zama mutlak to shi ne malar zai mana bayani akan sagir din wanda ƙwararru da suka yi ittifaki galibi yake cewa babul izhari wal idgam babi kan izhari da idgami adigin min as-sagiri ma tamassala in kana awwalun min al-madd khala kanahwi yudrikum wa nahwi qul lahum la nahwi fi yawmin wa la qalu wa hum haka ne ko masha Allah to imamul Sheikh Usman ibn Suleiman Muradi ke cewa adigin min sagiri mata masala adigin mata masala min sagiri takdirin bitin kenan adigin kayi idgamin mata masala dukkan haruffan da suka zo iri daya sifatan wa makarajan duk irin su ɗaya ne wata haruffan da suka yi ittifaki makarajan wa sifatan mutamasalan kenan min sagiri shi sagir din zaka idgamin sa in kana awwalun min al-maddi in kana awwalun min al-maddi khala ay in kana khala awwalun min al-maddi in kana khala awwalun min al-maddi takdirin baitin kenan in kana khala awwalun idan har harafin farko daga cikin mutamathilin din nan khala yawo fintu min al-maddi daga harafin madda abin da ke so ya zuna mana nan shine idiga mutum matsalani yana da sharuɗa ba a yin shi sai sharuɗan nan sun koru kamar haka na farko shurutul idgam shurutul idgam na farko shine Allah ya kuna Allah ya kuna al-mutamathil al-awwal Allah ya kuna al-awwal kai bar mu ce haka Allah ya kuna al-awwal harf maddin kada na farko ya zama harafin madda daga cikin mutamathilai ne ba ko mutakaribai ne ko mutajanisai ne kamar misalin qalu wa hum idan muka lura nan ayyuwa mun din harafin madda ne ko to ba za a yi digami ba amma hakikatan ai ga mutamathilani sun hadu wawun wawun mutamathilani ne to ba za a yi digami ba me yasa saboda na farko harfin maddin ne ka gani kamar misalin fi yawmin kana miqdaru ga ya'un nan ga kuma yawa gaba to ba za a yi digami ba me yasa li'annal awwal harf maddin ba za a yi digami ba sai kuma na biyu Allah ya kuna al'awwalu harfa halkin kada na farko ya zama harfa halkin ne wata mana yana fitowa daga halk huruf harfan izhari rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana la tuzigh لا تزغ قلوبنا idan muka duba da kyau kun ga ai gainin nan sakina ce ko to ba za ka ce za ka yi diga mata cikin kafin ba la tuzigh qulubana za ka yi zahari ne la tuzigh qulubana karka ce kar karanta la tuziqu la tuziqu yanda za ka yi diga min balla ko kuma yudrikumul maut ko kuma na hulukum mun bance nan ko ba za a idiga ne balli maza li'annal gain harfi harkin domin idan ku duba da gainin da gainin gainin da kafin sun yi kusanci wajen mafita kuka ba su yi kusanci ba kaga suna cikin abin nan mutakarewa ne ko mutajanisa ne bisa ga tarifin da aka yi lato zai ko aga suna cikin mutakarewa ne ko kuma mutajanisa ne to ba za a idigamin gainin cikin kafin ba me yasa saboda kanal awalu harfa harfa halkin ga wannan ma fas fah anhum wa kul salam ai ai da hau yana dauri ko to ba za ka yi idigamin haka ha a to ba za ka yi idigami ba mun fanci wannan ko ta akwai sharaɗin na uku Allah ya kuna al'awwalu a to bari mu bashi munawwanan kada ya zama to yana da tanwini shi ma ba za a idigami ba musamman riwayin susi wallahu sami'un alim ai ga mutum matsalani ko to na farko yana da tanuni ba za a idigami ba to shi ne mana yake ce mana adigin minar sagiri mata matsala ka yi idigamin adigin mata matsala minar sagiri mutamasilani daga cikin sagir ka yi idigaminsa in kana awwalun minal maddi khala in kana awwalun khala minal maddi idan har harafin farko ya wofinta daga harafin madda ma'ana idan harafin farko ba harafin madda bane to shine zaka idigami kenan mafhumul mukhalafa na nuna idan ya zama harafin madda ne za a idigami ba za a idigami ba izhari za a yi mun fahimci wannan ko na'am kana hawi yudrikum to can ya ce mana adigin min sagir ma tamathala mutamathilani sagir nau'i biyu ne akwai mawjud bi kalma akwai mawjud bi kalmatain to dai umurce mu kun ga ai adigim yayi itlaqi ne anan azamin babil itlaq in ka jojin malaman usul fiqh umurni ne nan ya bayar ko so ya itlaqi ne nan to ina misali adigin min sagir mata matsala sai ce ka nahawi yudrikum wa nahawi kullahum kaman yudrikum aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada zamu idigamin kafin cikin kafin idigam kamil idigam kamil malam da ka shigo nan ko cin ko shan yauwa shukran mun bince nan ko wani hawi kullahum da misalin kuma kullahum kaga za mu yi digamar lamun cikin lamun la na hawi fi yaumin amma banda fi yaumin تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم بزامي إدغام ياون في cikin yawon ta gaba ba ko da ku a ruwan susi ne da yake diga mutamathalin kabir da sagir din ba za mu yi diga ba me yasa li'anna al-awwal harfu maddin ala ba da lada ولا قالوا وهم قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم قالوا و بذاك تشي قالوا و با saboda mene li'anna al-awwal harfa maddin to amma fa idan kuma idza kana al-awwalu harfa lin shi ana yin idgami fa kamar misali wallazina awaw wa nasaru awaw ai al'awul huna harfin lin ne ko to kaga wannan shi za a yi idigami wannan kuma bittifakil kurra bittifakil kurra والذين آووا ونصروا أولئك تزامي إدغام كنغني آووا kaga waccan nan din ta farko ta dauro waccan nan ko awau to yanzu idan muka tashi sai mu idigamin awawwa sai mu idigamin wacce wawun ta farko ta biyu cikin ta gaba to wannan idigami duka qurra'u sun yi tafaki akan shi kowace riwa ana yi awawwa nasaru to wataƙila zai wani zai ce to ai wannan wawun din harfi maddin ne sai mu ce maka eh wawa harfin maddin ne to amma ka dubi bayan me aka sama fata ko madalla amma anan qaluwa qaluwa madmum ne anan a gaban harfin da ke kafin wawan ko to nan kenan harfin madda ne amma nan kuma fa wawan anan harfin lin ne anan shikenan akwai wani misali da aka samu harfili wani wani zai cinto da kamana ga suna cikin alkurani to in allah ya tunato a kamana ko to barakallahu fikum وجاء فيما لك لا تأمنا وجهان إشمام وروم يؤنا وجاء في kun ga da yace mana adigin min sagiri ma tamathala wannan hadha amrun mutlaq ko ina ne a cikin alqur'ani a gurguje je na ce zamu wasa kokolwa to bamu sabu wasa ba sai yau zamu yi zamu da ko huruful jaiya sai mu ciro mu tamathilini babu ne na alhamza alhamza alhamza babu sai ba'un ba'un kamar idrib bi asaka to sai mu je ta'un ta'un kanat ta'tihim kanat ta'tihim ko to sai mu je sa'un babu sagir babu sagir sai dai kabir hay saqiftumuhum alwan susi sa'un sai mene kuma daga sa'un sai jimun shi ma babu na jimun daga jimun sai kuma ha'un babu akwai na ha'un ko babu na ha'un shi ma insha Allah ta'ala in Allah yadda to ha'un shi dama babu ba a diga mun ha'un sannan kuma sai dalun ha'un ba a diga min shi sai kuma na dalun qad dakhalu qad dakhalu wannan duk sun ittifaki akai sagir ne min al-mutamathilain to zalun fa babu na zalun babu da zalun eh afwan izhaba akwai na izhaba eh akwai na zalun izhaba wa zannuni izhaba ai ga na zalun nan an sama to alhamdulillah barakallahu fikum sai da kazalun sai mene sai ra'un ko wadhkur rabbaka kathira wadhkur ra wadhkur rabbaka wannan mutamathilan ne sagir duk mutafakun alaihi to sannan kuma sai zayun babu na zayun babu ma inda zayin da zayin suka hada cikin alkur'ani insha Allah daga zayin su mene sai sinun akwai na sinun shi ma babu na sinun insha Allah ta'ala babu na shinin shi ma babu inda ma shinin da shinin shi ma suka hada cikin alkur'ani to daga sai sadun babu na sadun babu na dadun sai kuma mene na'am ta'un shi ma babu na ta'un babu na za'un sai mene kuma sai ainun akwai na ainun a suratul kahfi babu to eh muna magana ne mutamathilani eh insha Allah ta'ala domin shine yafi yawa mutakaribani da mutajanisanin sagir ba su da yawa su ba su da yawa wannan kusan za mu gansu a cikin littafi na na'am muna kan harafin ainin ko babu na a cikin duba cikin suratul kafi akwai shi mana zalika ta'wil ma lam tastati alaihi eh sabra so sai adaban lada yau wato gainin kofa babu na gainin babu na gainin sai ruwayan susi wa man yabta ghaira yawa shi wannan ma fuska biyu ne to da gainin sai kuma wani harfi to ana koi na fa'un suratul isra'i fala yusrif fil katli yawwa mutamathilan ne wannan sagir wanda yake duk qurra sun yi tafaki akai sannan kuma sai kafin babu na kafin sannan kuma sai daga kafin sai mene sai kafin aina ma takunu yudrikumul maut shi gashi an same shi a kalma daya kaman babu ma tsakankanin kalmomi guda biyu kafin kafin wa nadhkuraka kathira wannan su suke yi wa nadhkuraka kathira to kafin sai kuma mene sai kuma lamun a shi wani lamun mai wannan ai shi mai sauki ne eh kullahum ko Allah ba da lada balla to da kalamun sai nonin inna qul illa ataraka ba'du alihatina to da kanonin sai kuma wani harafi ai ba min mai na mimun ba eh mimun ce kamata mu fara kafin nonin ko mimun wacce ce na misalin mimun wa kan min malakin jamil jiddan wa kan min malakin lahum masala Allah ba da lada nonon inna kulu ko sai wawun kaman awon wani sarudin nan ya shiga ciki to daga wawun sai mene sai ya'un ina ka idiga min mutamathilani ya'un cin ya'un kalma dai ko kalma biyu na'am ai nuna aka yi digami ne wannan wasu kokola fa zami ba na'am to shi ma babu tsakankanin kalmomi guda biyu ne na yawon insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala sai dai kila a kalma daya huyyitum huyyitum annabiyyin waliyallah na'am wa iyaya ana ai dama yawon dan asalin mushaddada ce eh wato muna son ne inda aka idiga mun ya'un cikin ya'un ka kamar ka ce in na kulu in na kul ba ka shi nuni da nuni ba yauwa barakallahu fikum ai shi ma nunin ne aka yi digami eh sosai kuwa to mun gama da wawun ko sai ha'un na hali da nur aina ma yuwajjihu yuwajjihu ko za a yi digami ko la ya bi khair waman yukuri hunna fa inna lami ba da ikirahi hinna ga furu rahim su kenan kawai wannan da muka kawo insha Allah ta'ala dukkan kuna sun ittifaki a kai eh to bari mu gani na san dai insha Allah ta'ala an dan cina mallaye da safan nan suratul fatiha tana da ayoyi guda bakwai ko wasu ka ce abin da yasa ana ce mata asabul masani al masani saboda ana yawan maimaita ta a cikin sallah ko asabu kuma suka ce tana da ayoyi bakwai ne wasu ka ce a'a saboda ladubba ne guda bakwai domin ka ce alhamdulillah rabbil alamin ma'ana qulu alhamdulillah idan zamu gode ma Allah sai mu ce alhamdulillah rabbil alamin wasu ka ce a'a akwai harufa huruful jaiya guda bakwai ne da ba su a cikin suratul fatiha shi yasa ake ce mata asabu to zamu ka zamu ciro su yanzu nan kaga babu fa'un a cikin suratul fatiha yana fada kyau mu dan jotin kada yaro ya tambaye ka islamiya babu shinin mustaqim mustaqim babu ainun afwan babu shinun babu fa'un babu zayun jamil babu zayun na'am eh an gano guda uku yanzu na'am din yaro zai tambayar ka islamiyya ko yarinya ta dawo gida ta ce baba eh babu jimun babu jimun a cikin suratul fatiha na'am babu kha'un jamil babu kha'un a cikin suratul fatiha insha Allah na biyar kenan babu za'un za'un namu na hannu mai dugu babu shi na'am na'am sai guda da yamiddin eh akwai dalil Allah ka samu na yasa na'am saura harabi ne fa babu fa'un Allah saka dalili babu fa'un to alhamdulillah to idan muka duba allo za mu ga jerin wasu littafai ko tasriful izzi mustaqim alaba Allah da ga wasu littafai na akan allo tasriful izzi da kuma kawaidul imla sai tufatul wardiya to su ne muke son zamu ci gaba da su insha Allah ta'ala zamu kara sa kan waɗannan na'am eh kawaidul imla ba idan akwai waɗanda suke ta bugo waya suna cewa suna nema da Allah a yi a daura a kai to shi yasa muga fa'idan sa na imlayi din insha Allah ta'ala Ibrahim in yazo zai duk wanda da yake so sai ba da sunan shi akwai tufatul wardiya ita ma ta nahau dan wardi to Allah ya samu dace to alhamdulillah mun yi brainstorming brainstorming ko waja'a fi ma laka la ta'amanna wajahani sai ka ce waja'a wajahani fi ma laka ta'amanna kalmar ta'amanna dake cikin suratu yusuf ita ɗaya ce a cikin alkur'ani malamai suka ce asalin kalmar la ta'amanuna kamar haka la ta'amanuna mun gani ko to sai aka yi idigamin nunin ta farko cikin ta biyu aka rubuta shi da nonon guda ɗaya kamar haka mushaddada to idan muka lura da kyau za mu ga an sa wata alama haka a ƙasa a cikin mushafi to a nan akwai faskoki guda biyu waɗanda su ne riwaya ta zo da su su ne ake da inganci cewa sun tabbata daga mazo sallallahu alaihi wasallam akwai wani wata wata riwaya ita wannan za'ifa ce ba ta tabbata ba shine ikhfa'i amma wannan bai tabbata ba riwayan farko shine ishmam sai na biyu kuma ra'um ra'um da fatahar ra'um waɗannan hukunce-hukuncen da suke kenan akan wannan watannan nonon ɗin kuma wannan alhamdulillah kowace riwaya akwai yadda za ka ishmamin shi ne da zarar ka ɗaure ka yi gunna akan nonon ɗin idan ka zo kan nuna din kana furta kana karanta shi kenan sai ka ishara da labbanka wannan ishara da labbanka da za ka yi ishara ne zuwa ga zamman da ke kan nuna din farko kamar haka qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf manna manna shikenan ba kuma za ji kara ba manno a ba za ji kara ba manna manna manna shikenan wannan isharar da kai ishara ne da kake zuwa ga kan dhamman da ke kan nunin din farko kun ga an yi idigami ko to harkan sai kai ishara zuwa ga wancan nan harkan wannan shine fuska ta farko fuska ta biyu kuma shine ram za ka faɗi nunin madumuma ta farko da rauni sai nunin ta biyu kuma suka faɗi ta bayyane sosai misali qalu ya abana ma laka la ta ma laka la ta man la ta manuna ma laka la ta manuna ta manuna nuna nuna mun gani ma laka la ta manuna ala yusuf ta manuna ta manuna in kai warshu to waɗannan su ne malaike sun yi nuna mana cewa waje a fi malaka la ta amanna waje hana akwai fuskoki guda biyu na farko shine ishmam na biyu kuma shine raum yu'na ayyuqsad wannan shine a hukuncin da suka tabbata a wacan nan kalma la ta amanna yu'na bi ma'ana wanda aka nufa yuqsad bi ma'ana to shi can ibn jazari fa ya ci kun ganin shi ya ce mana adigin min sagiri mata masala in kana awwal min al madd khala shi kuma ibn ibn jazari ce wa awwalul mithlaini wa awwalu mithlin wa jinsin in sakan adigin ka kun rabbi sai ya ci gaba kai abin shi to ibadan jazari tafi fasaha kun gane to amma shi wannan ya ce mana in kana awwalun min al-madd ma khala in wani kana awwalun min al-madd khala to shi kuma anan yafi fasaha domin ya kawo mana ɗaya daga cikin sharuɗan idigami mutamatsalani ko mutakaribani ko mutajanisani bayan idigami sai an sami korintuwan waɗannan sharuɗa guda uku kamar yadda muka yi bayani to shine shi sai kawo mana misalin sharaɗi guda ɗaya in kana awwalun min al-madd khala ya fita ko? Allah ya ƙara fahimta da mu wa in tajana san sagiru adigima idan sagir idan mutajani sani na harafin farko zo sagir to adigiman kai idigami min hurufan hamsatan tu'lama kai idigamin hurufan hamsa daga cikin mutajani sani sagir kai idigamin harufa guda biyar ne kawai wanda duk ƙura'u sun yi tafaki litu ulama domin a san su ina suke faddalin fita ina hawi uttum dalin ana digamanta cikin ta'un yana daga cikin mutajanisa ne kun gani dama ce matafaka sifatan makarajan wakta dafa sifatan ko to kun gani da ta ai mafitansu dai ne amma sifansu ba ya saba shi ke na sami digamun dalin cikin ta'un uttum wa in udtum udina wannan duk zaka yi idigami kana riwayan susi ne khalaf ne jam ibn jammaz ne ibn wardan ne susi ne ay habs ne shu'ba ne warshi ne kalun ne a duril kisai ne ko duriya bi amru laif sabinan ibn amir kake yi a hisham ko kuma laif ibn zakwan afwan khalab da khallad ko kisa'i duk zaka idigame shi wadhalifi dha'i ga na dalin ko wadhalifi dha'i sannan kuma zaka idigamin harafin zalin cikin za'un ka idh-zalamtum idh-zalamtum idh-zalamtum watta'u fi ta'i sannan zaka idigamin ta'un cikin ta'un kamar mene fa amanat ta'ifa wa fi dali ta'un din kuma zaka idigamin cikin dalin hadila yau ma'an ka nahwi hammad ta'ifa afqalat da'wallah duka wannan na mutajanisani ne kun ga da yake su ne da yake mutamasilani shi na da yawa sai mana itlaki kawai ya bamu ya bamu ya kawo mana kawai misalin guda ɗaya ga kuma sauran na alhamdulillah mun gano ko to ni shi na mutajanisani da mutakaribani ba su da yawa shi na mutajanisani cikin harfa guda biyar ne ga su nan kuma malam ya tattaro mana to a gaskiya shi nan ya fi ibn jazari da tufa fasaha duk sun kawo amma su ba su kawo misalan ba shi ko sai ya tattaro mana su gaba gida to Allah shi musu rahama gaba gida kana hawi hammatta wa afkalar da wa afkalar da'a da wallah ko fasa'u fi yalhaz bi zalil udgimat fasa'u kaga sa'un udgimat ana idgamin tafi fi afwan fasa'u yalhaz kaga sa'un na yalhas udigimat ana idgamun tafi bizalin a afwan bizalin watan cikin harafin zalun kaman yake nan yalhaz zalik shukran yalhaz zalik wa in kana nan zaka ga akwai wadansu ruwayoyin suna izhari wadansu kuma suna da fuskoki guda biyu amma dai galibi a wannan harafin yalhaz zalik duk sun ittifaqi qurra'u din wal ba'u fil mimi haka na ana riga mun bawo cikin memun allati fil kab atat atat fi fil kab wanda yazo a kalmar fil kab ya bunayya rukam ma'ana wala takum ma'al kafirin ya bunayya rukam ma'ana zamu riga mun bawo cikin memun to ga wata kaida sharadi ne in za a yi digami kaida tana cewa la yudigamul qawiyyu fi dhaif la yudigamul qawiyyu fi dhaif misali ya bunai ya rukaba ma'ana kaga irkaba ai kaga bawun tana da karfi to ga kuma mimin sai aka idgami wa in kana mutawassida ce mimin amma ai bata karfin bawun ba to shine malamai suka ce mimin din nan tana da sifar gunna sifar gunna shine ya karfafa ta sai ta zama daidai da mimin shi yasa sai aka idgami cikin kaga sai zama kamar min babil kawi da kawi kenan sai sai aka idgamin ta mu samu littafin الكشف عن وجوه القراءات وحججها وعللها نما كبن ابي طالب ya kawo duka ilal na hakam din na tajwidi duka da qira'at ko kuma tala'iul bishr tala'iul bishr ina da kyau mu same su wama baki min ashratil aqsami fihinna izharun ala dawami wama baki abinda ya ragu ma din nan musuliya ce allazi da abin da ya ragu min ashiratul aqsami na karkasuwan nan guda goma haka ne ko min fihinna izharun ala dawami to za a yi musu izhari ne kawai a dawwame ka dauki mutamat ka dauki mutaba'idani guda uku a kowanne kuma ka dauki mutlaq kaga za a samu guda na guda shida kenan tunda mutamathila ne akwai mutlak mutajanisa ne akwai mutlak mutabaida ne akwai mutlak ko kaga an samu guda nawa kenan yanzu guda shida guda tara kenan to sai ka ɗauki mutabaida ne mutabaida ne ba ka kashi uku shi ma ba shi ma kashi uku ne akwai sagir akwai kabir akwai mutlak kaga uku kenan to mutamathilani mutajanisani mutakaribani ko ne yana da mutlaq ko to ka hada da wannan nan guda uku za mu samu shida haka ne ko to cikin kuma a idan aka samu harafin madda ya zo ba za a idgami ba ko ko kuma aka samu na farko ya zama harfa halkin shi ma ba za a idgami ba sannan kuma aka samu na farko mu nawan shi ma ba za a idgami ba mun samu nawa kenan in kada da watan shida za mu za mu samu nawa kenan yanzu tara kenan yanzu za mu sama to za mu sai mu gano ɗayan kenan Allah ka sa mu dace kai tsaye za mu ci gaba zuwa ga kun ga yana da kyau ka samu sharhin ga ga sharhin ta nan alwafi fi shari sassabili shafi alwafi fi shari sassabili shafi saboda waɗanda suka yi wannan sharhin daktoci ne guda biyu akwai a doktor taufik as'ad akwai a doktor muhammad khalid mansur dukansu manya-manya malamai ne azhar a daya jami'atul balka a tabiqiyya ne ko wannan kuma jami'atul ardaniya gaskiya sun yi sharhi mai kyau to kuna iya samun ibrahim allah ka samu dace babul maddi wa urifal maddi bi hadal haddi italati sauti bi harfil maddi ga jinas ko pan wa urifal maddu malamai sun fitar da tarifin madda bi hadal haddi da wannan ma'anar ma'ana tarifin ina yake alhaddu din shine italatu saut bi harfil maddi ma huwa almaddu almaddu huwa italatu saut bi harfil maddi shine ka ja sauti da harfin madda idan ka ce qala kaga ka ja alif ko to ya zama madda yaquluna kani ka ja wawun ko ya zama madda wakilihi ya rabbi kani mun ja ya'un shi ma zama madda hurufuhu wawun wa yawa alifun sukinna an jinsin kafa wa fi wa fu hurufu harfin madadin idan baka san su buga su nan wawun wa ya wa alifu wawun da yawun da alifun sukinna amma ya zanto suna da dauri dukansu an jinsin sannan kuma su zanto suna gaban harka wacce ta dace da jinsi na harafin madadin يشترط أن يكون ما قبل الألف مفتوحا كو ويشترط أن يكون ما بعد الواو ما عفوا ما قبل الألف مفتوحا وما قبل الواو مضموما وما قبل الياء مكسورا هذا الله كمان دي عندهم كسر شرط أنهم تو ina misali sai yace kafa kafa kaga ga alif al-alif sakin al-mabtuma qablaha fi al-ya sakin al-maksuma qablaha fu al-waw sakin al-madmum قبلها ما شاء الله واللين من هليا وواو سكنا من بعد فتح النحو نحو كم كيف قولنا كاي الله اكبر واللين شي كما لين من هليا yana da madallin ko sifatul lin yana da harfa biyu ne wawun da ya'un shine sai ce min haliya wa wawun sukina su ma su zo da dauri min ba'di fatin amma dukan su zanto a gaban fataha ne da yawon da yawon din na hauka misalin kaifa kaununa yaya maganar mu take kaifa ga yawon nan ko maftu ma kablaha ga kuma kaununa ga wawon nan mazmu ma kablaha yawwa kaga malamai da fasaha wal madd kul asbabuhu shay'ani hamzun wa sukunun wa lafzu wa lahu qismani to akwai abubuwan da ake ce musu asbabul maddi watan baka maddan harafi sai an samu dan sun dalilai sai an samu dalilai asbabul maddi ga sunan kamar haka akwai lafziyun akwai kuma ma'anawiyun shi lafziyun din biyu ne akwai hamzun akwai kuma sukunun shi ma'anawi wannan dole sai ta ɗari ne na tsayibatun na shiri wannan ba shi muke amfani da shi ba saboda galibi ɗariƙan shatubiya muke bi to shi hamzun ɗin nan wata mu duba idan ka samu alif haka to za ka jan harka biyu ne kawai amma idan aka samu alhamza a gabansa shin suna haɗe ne koko a suna rabe to dole za ka ja fiye da harka biyu mafanci wannan ko ko aka sami wawun ga alhamza a gabanta ko ya'un ga alhamza a gabanta za ka ja fiye da biyu ko kuma aka samu ga alifin amma harfin da ke gabansa sakin ne ko wawun gabanta sakin ko ya'un gaban ta sakin to dole ka ja fiye da harka biyu kawai za ka ja shi harka shida wa in kana sukun ɗin nau'i biyu ne shi kuma kamar yadda za mu gani hamzan nan akwai mutaqaddim akwai kuma mutaakhir mutaqaddim dama shi guda ɗaya ne kawai badali ko mutaakhir din nan nau'i biyu ne akwai muttasil akwai kuma munfasil wannan madul jaizul mufasil wajibul muttasil ko wannan kuma jaiz ko to sukun din kuma shi kuma nau'i biyu ne akwai sukun arid akwai sukun lazim sukun arid kashi shida ne mun gan shi a cikin karatunmu a hadiyatul ikhwan sannan lazim ko nau'i biyu ne akwai kalami akwai harfi kalami din ma nau'i biyu ne akwai musakkal akwai kuma mukhaffaf harfi shi ma akwai musakkal akwai kuma mukhaffaf to ga abun nan musakkal na harfi ya takaiti ne kawai cikin waɗannan harufa alif lam mim alif lam mim sad alif lam mim ra sai kuma tasim mim to duk sauran mukhaffaf ne kawai bismillah to shine malaki ce mana wal madd kul asbabuhu shay'ani wa kul kace al madd shi madda asbabuhu shay'ani ababe guda biyu sune dalilan sa wato ma'ana ba za ka ja madda nan madda da ake nufi abin da ake nufi da madda nan shine ja fiye da harka biyu ba mujarrar madda din ba to sai an samu dalilai ne sannan za ka ja harafin madda alifin kowa ko yawon fiye da harka biyu ina dalilan suke kamar yadda muka bayani akwai lafzi akwai ma'anawi ko lafzi shine ya shafa alhamza da kuma sukuni wala hu kismani shi kuma aka kashi biyu ne a watan maddan da ake samun sa dalilin samantuwan alhamza zuwan alhamza a gaban harafin madda ko kuma harafi mai sukuni a gaban harafin madda shi kuma kasu kashi biyu ne akwai asliyun idal maddu khala anis sababi wata madda wala hu kismani madda lahu din ne yana kuma ne zuwa ga madda wala hu kismani madda yana yana da kashi biyu asli akwai asli yaushe ne ake samun asli idal maddu khala'anin sababi idan madda yawo fintu gabarin zuwan sababinsa shine mene idan ba a samu harafin alhamza ba ko sukun a gaban harafin madda alifin wawun ya'un a gabansu babu alhamza babu sukun to shikenan sai kai madda kai harka biyu almadu tabi'i ko kace maddu asli ko kace maddu zati ko kace maddu siga duk haka ne dai to na biyu kuma shine far'i idza bi wahidin minhu istahab idza istahaba bi wahidin minhum minhu idan harafin madda ya hadu da ɗaya daga cikin alhamza da kuma mene sukun alhamza da sukun wa ha'u mudmarin wa shibihi wujid wujida bayna muharrakaini waslan umdida umdida to yanzu zai mana magana ne akan sila nau'i ne daga cikin annawul maddi alfar'i sila mu duba idan za ka yi sila na ha'ud damir wanda suka zo daga baya ga wasu littafai na wanda muka ce za a neme su wanda su ne za mu ƙara a kai insha Allah ta'ala musamman cikin hutun nan tasriful izzi qawaidul imla tufatul wardiyya fi nahwi to idan aka sami hawud damir ga shi ko gabaninsa aka samu sakin da sakin to babu madda misali wa atainahu al-injil wa atainahu al-injil ai kun ga ga alif ko ga kuma lam to ba za ka yi sila ba sannan kuma idan aka sami gabaninta mutaharrik ne gabanta kuma sakin ne shi ma babu madda walahu dinu wasiba afa ghayra allahi tattaqun shi ma ba za isla ba sannan idan aka samu hawun din gabaninta akwai sukun akasin wannan gabanta kuma akwai harka to shi ma ba za isla ba ka misalin منه آيات محكمات هن أم الكتاب سيكازو ابن كثير أكرا ابن كثير شذاك السلاح ابن كثير karkashin shi akwai albazzi akwai kuma kumbul ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب فيه هدى للمتقين من غانيشكو وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا ذاك السلا أكرا ابن كثير سنة إذا كسمها ودن غباننتا متحرك ني sannan kuma a gabanta kafinta mutaharrik gabanta kuma mutaharrik to za ka yi sila wannan bitifakil kurra kamar misali mene na'am na'am yawwa shukran idh qala musa liqaumihi inni anastu nara yanzu idan muka duba da kyau ga haɗin da muku kafin ta musami ne harka gaban ta musami harka to wannan za ka yi sila a kowace kira'a to shi ne zai mana bayani a nan ko a cikin hutun sallan nan ma wani malami ya haka wani ke bukokin mun tambaya a kan wannan matsalar to abin yana da yana bayyane kawai yana bayyane mana yake ce mana wa ha'u mudmarin mushbihi wujida kaga ha'u damir wa shbihi da kuma abin da ya kama da ha'u damir din wujida baina muharrakaini idan aka same su tsakankanin harka biyu waslan halatul wasli umduda to sai ayi mushi madda hali ne kenan anan kamar da muka bayani daga cikin da muka bayani hali na karke إذا كان هاء الضمير بين متحركين فإنه يمد إن ربه كان به بصيرا إن ربه كان به بصيرا أما إمام حفص رواية تازو ينا ينسلنا ويخلد فيه مهانا فيه مهانا أما يكون كان سميا ونشيكو to a ka'ida ba za a isla ba to amma ma damar riwaya ta zo da haddaka mazo sallallahu alaihi wasallam za a isla to shikenan sami na wa tsana sai bi ko mi sila kai abin mu hmm kira a ce mutawatira lakin ma'an arji fa alqi sakini wa qasir da da yardahu fawqa almu'mini akwai silsibil nan da ta iya ba ta iya ok da yadda ta iya gurin ka kai wato ok kai kan da ta iya ko ok ta ba shi sassabil din sai wani na adada sukun na'am lakin sai dai sakin ka ɗaure arji fa'alƙi arji ma'an ha'un ɗin da ke arji ka ɗaure ta ma'an duka guda biyun ƙalu arji wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin arji za ka ɗaure ha'un ɗin a riwayar hafsu mun bincin nan ko arji guda biyu ne akwai akwai arafi da kuma shu'ara ko shi yasa ya ce mana ma'an sai fa'alki اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول za a ɗaura hawan ɗin shi ma'ana wa kasur da yarda amma yardahu lakum shi kai kasur ne ma'ana ba za ka ce yardahu lakum ba in kai haka ka kuma ibn kathir kenan domin asalin yardahu lakum yarda ba akwai alif ba to shikenan a riwayar hafsu sai aka yi tibarin ai akwai sakin to shi yasa sai ba isla ba eh haka malamai suka ce fawkal mu'min yardahu lakum tana saman suratul mu'min ne a wata sura ce suratul mu'min na'am suratul gafir ne suratul mu'min kun gani وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه to suratul gafi ita ce suratul mu'min mun gane ko amma wancan wacce take kafin gaba take saman suratul nur ita suratul mu'minun ita jami'i ne eh jamul zakari salim wannan ko suratul mu'min suratul tauli kenan a abin nan suratul zumar a afwan suratul ghafir kenan ghafir ita ce suratul mu'min na mufradi ba to Allah ka samu dace kamar suratul nisa'i guda biyu ne akwai suratul nisa'i kubra akwai sugura talaq ita ce sugura sai kuma ce ita wancan ta gaba ali ibn ita ce kubra Allah ka samu dace na malam eh
wani lokaci idan mutum ya yi karatu ya sa ya faɗi misali ko da aka wanda da ya
hmm.
ce ta mai hujja zai ga wani lokaci ba ya bai
idan aka tambayi wani lokaci ɗalibai sukan tambayi mutum hujja akan hukunce-hukuncen nan ko ai mai sauki watan ni amsan da nake bayar mu bayar mana shine mai sauki na farko dai mu san luga mu koyi luga cikin sauki za ka yi bincike cikin littafai kuma ka samu domin gaskiya tajwidi galibi muna mai karatu ne shaf-shaf ba ma zurfi ciki kuma duk wanda za ga yana kokarin fahimtar tajwidi za ga ba shi da lugha to ko in dai kana son ka fahimci tajwidi dole sai ka- kai zurfi cikin su dole sai kai lugha gaskiya mun fahimci wannan ko don akwai ka'idojin nahawu waɗanda cikin iko Allah sun tada za su taimaka maka ƙara fahimtar hukunce-hukuncen in kuma Allah ya sa ka samu malami ƙwararre zai taimaka maka ya nuna maka yayin da ake ɗabbaka su na farko kenan sannan kuma na faɗo wasu littattafai a baya alkashfal wujuhul qira'a da hujjahu ilaliha da tala'iul bishir duk waɗannan littattafan da na kawo akwai wa alhujja fil qira'ati sabi na ibn khalawayhi akwai almuwaddih fi ilal qira'at ne kuma kamancin wannan sunan akwai ah, faridatud dahar faridatud dahar kan kira'o'i ne guda goma riwayoyi guda ishirin duka inda ka samu irin waɗannan littafan su kuma za su kawo maka hujjoji na irin waɗannan hukunce-hukunce hatta izhari da kake wajen halk a to aiko littafin burhan ma ya ɗan ka kawo waɗansu ilal ɗin eh to idan muka sami tala'il bishir kamar girman bulugul manam yake tala'il bishir wannan duk zai kama ka hujjojin to kaga da zarar ka samu waɗannan littafan kai da kanka ma za ka iya bincike kuma ka gamsar da ɗalibai wanzan shi ɗalibi kullum so yake ga sabon abu da gare ka to kuka sai da bincike zan iya tuna lokacin muna da ajin ina daukan ah, muna da ajin hadda a can anwaru makarantar magajin garin zazzau alhaji nubu malli allah ji kan shi Ah, malam abdullahi abba shi ke rike da babban aji to cikin iko allah sun ta'ala za ga ɗalibai har cikin garin kaduna da waɗansu jihohin masu kan zo ajin da asabar da lahadi ne ko su zo asabar ko lahadi ajin to cikin iko Allah sun tala idan kowa ya gama ba da hadda mala abdullahi sai ce to ni ma a duba mini in ya fara zubo haddan nan ya fara zubo tilawan nan ya fara rerata malam yana gamawa wallahi kowa sai dai gaji ajiya dauka da kabara kowa sai cewa yake mala Allah bamu dan shinku mala Allah bamu dan shinku to sai ya zama ba a san amisin din ajin mala abdullahi a lokacin nan kai za ga mu kanmu malaman ma in mun gama can ajin nashi muke zuwa mu muke mu ma mu je mu mu ma mu je mu kalata sosai ko ai bigi bigi sai bigi ko yawwa to haka ne abin yake gaskiya yan uwa tashi za mu yi mu ƙara karatu yanzu kaga irin waɗannan karatuttukan ni dai a sani na jihar kaduna kakaf kusan kamar anan ne muka fara karatun wannan littafin kusan dai abin da ya bayyanantun mana to allah shi sa mun yi asa'a to saboda haka yan uwa tashi za mu yi mu dage allah ya sa mu dace allah shi mana jagora to bari mu وتكسر الهاء عقب الإسكان في غير يخلل فيه فر- في الفرقان وتكسر الياء أنا يم ياء قصر هاء قصر عفوا قصر قصر شيني منه آيات محكمات قصر أباب مدة أنا نفي إثبات حرف مد كجا حركة بيو قال يقولون قيله ai kaga mun jajjamar da ko shine kasuru anan amma idan aka zo babu ha'il kinaya babu ha'ud damir kamar wannan maganar da yake a nan gurin in aka ce kasuru shine tarkul maddi bil kulliya ba za ka yi madda ba buzarar rashin madda shine kasuru a nan ka misali minhu ayatun muhkamat shine kasuru a nan minhu ayatun muhkamatin shine kasuru a nan mun bance shi ko fadillah to wata kusarul ha ana yin maha'un kasur ba a janta akibal iskani idan ta zo a gaban mene skun kamar minhu ba za ka yi sila ba fi gairi ya khuludu amma a waɗansu gurare wani ya khuludu fihi filfurkan wanda take cikin suratul furkan a suratul furkan ne kawai aka samu riwayar hafsu wa in kana sauran waɗansu ma riwayoyin da ya san ittifaki da shi yana karanta suna yin sila wa ya khuludin fihi muhana fihi muhana haka imam hafsi ke karanta amma ba inda ka'ida ne iskan za a yi ai, ba- in- kas- in babun nan kasur za a yi to amma sai aka samu riwaya mutawatira ce ta zo da shi kun san imam hafs wajen qur'ani fagen qur'ani wannan fika ne amma wajen hadisi kuma yana da rauni wajen hadisi kuma wannan Allah bai bashi bai buda masa ba kuma banci wannan ko yau ba a karban hadisinsa shi da shi kadai wanda ya wanda ya- yake mantu shi kadai sai da mutaba'a Allah ka samu dace so irin wannan haka zaka samu akwai malamai da yawa in an shigo wani fanni shakundum ne amma wani fanni suna da rauni to Allah ka samu dace to Allah ya ji kansu Allah shi musu rahama na'am nake jiya to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk